بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والدعاء بعد التشهد الثاني وتقديم يديه حين يهوي بهما للسجود على ركبتيه مم. وتقديم ركوتين وتقديم ركبتيه على يديه عند القيام to shi kenan a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala muna cikin bayani dangane da mustahabbai na sallah mala ya ce wa du'a'u ba'da tashahhudi tsani wato yana daga cikin mustahabbai na sallah musulmi yayi addu'a ta alkhairi ga kanshi ga 'yan uwanshi ga al'ummarsa bayan ya gama karatun tahiya ta biyu ya gama salati ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari da waɗannan abubuwan guda hudu da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana neman tsari da su yasta'idu min fitnatil mahya wal mamati sannan kuma wa min sharri fitnatil masihid dajjal اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana neman tsari da waɗannan abubuwan guda hudu Allah subhanahu wata'ala ya kare shi da su sannan kuma ya umarci al'ummarsa su dinga neman tsari daga waɗannan abubuwan guda hudu bayan sun gama tahiya to kuma mutum ya yi addu'a ta alkhairi saboda ma'aiki ya ce sun maliyata khayyar minal masalati ma sha'a sannan kuma ya zaɓi abin da yake so na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai yi a wannan lokacin saboda yin addu'a a ƙarshen sallah addu'a ce wanda take amshishiya kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisi to don haka mustahabi ne yin addu'a kada mutum ya yi gaugawa ya fita daga sallah ba tare da ya gaya wa ubangiji subhanahu wa ta'ala bukatunsa ba da kuma bukatun yan uwan shi musulmi ga baki ɗaya matsaloli da ake ciki Allah ta'ala ya yi mana wa taqdimu yadayhi hina yahwi bihimalis sujudi ala rukubatayhi sannan kuma yana daga cikin mustahabbai na sallah taqdimu yadayhi wato mai sallah ya gabatar da hannayensa guda biyu ala rukubatayhi akan guyoyinsa hina yahwi bihimalis sujudi lokacin da zai sirmiya da hannayen nashi zai tafi yayi sujada to wannan yana daga cikin mustahabbai na sallah idan mutum zai tafi yi sujada ya zamanto idan ya dago ya gama karatu haka zai tafi sujada ya haka ya zamanto hannaye su za su fara tafiya sannan gwiwoyi wannan shi ma mustahabbi ne saboda hadisin da ma'aiki alaihi salatu wassalam wato yace idan sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wanda insha Allah ta'ala za mu karra shi a cikin littafin bulugul maram to ma'aiki ya ce idan kowane ɗaya daga cikinku zai yi sujada to kada ya durkushe irin yadda rakumi yake durkushewa to a nan sai malamai suka kai suka kawo saboda wannan da ya ce fala ya buruk kama ya buruk ba'ir idan rakumi zai zauna waɗansu kafafuwa yake fara ajiyewa na gaba yake fara ajiya yawwa yawwara mun gane da kyau to sai sa malamai na musulunci suka samu sabani akai kenan tun da kafafuwa na gaba yake fara ajewa kafafuwa na gaba sune a matsayin hannaye yawwa mun gane da kyau sune a matsayin hannaye kenan yana nufin kada ka fara kaiwa hannunka da farko ka fara ajewa gwiwoyinka da farko wannan haka su shekul islam ibnu taimiyya irin su a sheikh muhammad salir uthamin malaman saudiya ta kafa ɗinsa yawanci haka suka tafi a kai shi ne idan mutum zai tafi ya yi sujada zai fara ajewa gwiwoyi shi ne irin da za mu ga waɗansu daga cikin malamai suna yi suna fara ajewa gwiwoyi sannan kuma sai su dora hannaye saboda wannan magana ta ma'aiki to amma irin su a sheikh nasiruddin al'albani muhaddithul asar allah ta'ala ya ji gansa da rahama da waɗansu daga cikin magabata sun tafi akan cewa wannan hadisin da ma'aiki ya ce iza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wali yad'a yadayhi qabla rukbatayhi to karshen hadisin sai ya fassara farkon hadisin zala ce dora hannaye shi da farko a kas kafin gwiwoyinsa sai ma'aiki yayi baki yayi wusulla tamkar rana lokacin azuhur abin baya da kura ko kada to amma su shekul islam ibn taimiyya su a shekh muhammad salihu uthaymin da sauransu suna ganin hadisin a ciki akwai kal akwai kal wato yanda yake wali ya ba rukubatihi qabla yadayhi yasa a shekh nasiruddin al-albani cikin littafinsa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wato ya tsawaita magana a karkashin wannan hadisi din yace wanda suke nufin cewa kaza kaza yake nufi sun mazo da taban abu sun zo da bakon abu ita kawa dai wajihi na larabci da sauransu akan lalle cewa abinda ma'aiki yake nufi shine ka fara ajewa hannayenka kafin gwiwoyinka to malikiya ita ma tana tafe da wannan ra'ayi na a sheikh nasiruddin al-albani tare da cewa kuma a bangare daya akwai malaman saudiya da waɗansu daga cikin malaman musulunci wanda suke kan ra'ayin bangaren da wanda shi ma dai akan wannan ɗan hadisin suka gina fatawarsu mun gane da kyau wata ƙadimu rukubataihi sannan kuma yana daga cikin mustahabbai na sallah mutum ya gabatar da buyoyinsa ala ya daike akan hannayensa inda liƙiyami lokacin da zai tashi to idan zai tashi shi ma bayan ya gama sujada haka yaya haka in gane da kyau to haka dai yawwara shine ya gabatar da dokewa gwiwoyinsa akan hannayensa bayan ya gama sujada yawwa mun gane da kyau na'am وعقد الخنصر والجنصر والوسطى من اليد اليمنى مادا السبابة والإبهام من السبابة والإبهام منها في التشهدين ويحرك السبابة ويعتقد بالإشارة بها أنها مضررة للشيطان ويبسط اليسرى
وعقد الخنصر والجنصر والوسطى من اليد اليمنى sannan kuma yana daga cikin mustahabbai na sallah wato mai sallah ya daure ya kulle alkhinsar karamar yatsarsa walbinsar da yatsar da take kusa da karamar yatsa walwusba da yatsa wanda take ta tsakiya ya daure su ya rufe su mun gane da kyau akad shine musu haka ya kulle su kenan mun gane da kyau to yana daga cikin mustahabbai na sallah ya kulle waɗannan yatsotsin guda uku ma minal yadil yumna na hannun dama banda na hannun hagu ma da nisa babata wal ibahama halin kasancewar shi yana mai mekewa asababa manuniyar yatsa wal ibaham da kuma babbar yatsa asababa an ambace ta da asababa saboda larabawa da ita suke zagi asababa wanda ake zagi da ita kenan saboda idan mutum zai maka zai baka advertisement zai ce wallahi kai kaza din nan to kaga da ita ake to shi yasa ake ce da ita as-sababa al-ibham ko ita ce babbar yada sai ya zama to ya musu haka kenan yanzu sai ya haka yawwala wannan shi ma mustahabi fi tashahhudaini minha ma da sababata wal ibham halin kasancewar shi yana mai mekewa wato manuniyar yatsa wasababa da wal ibahama da kuma babbar yatsa minaha ta hannun damar fit ne a cikin zaman tahiyoyi guda biyu duka haka nafi maula abdullahi ibn umar ya fada yace abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya kasance idan ya zauna a cikin tahiya yana nuni da yatsar shi wanda take manuniya abdullahi dan umar ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan nuni da zai dinga yi da ya tsashi manuniya lahiya a shaddu ala shaitan min alhadi ya ce ta fi guduma ta bakin ƙarhi tsanani a wajen shaidan wa ya taƙidu bil isha wa yi harriku sababa wato ya dinga kalkaɗa manuniyar yada manuniyar yada wajen kalkaɗa ta shi ma malamai sun yi sabani a kai waɗansu suna ganin cewa zai dinga mata dama da hagu ne haka haka haka waɗansu kuma suna ganin cewa zai dinga mata sama da ƙasa ne mun gane da kyau yawwara wa ya'taqidu bil isharati biha annaha mitradatun lishaytan wa ya'taqidu al musalli wato mai sallah zai dinga gudurcewa a cikin zuciyar shi bil isharati biha da nuni da wannan as-sababa da yake yi annaha midradatun lishaitan wato haƙiƙa ita guduma ce wanda take ta mangarewa shaidan mai korewa shaidan ce wa yabsutul yusra to kuma sai ya shimfida wato hannunsa na hagu hannu na hagu shi shimfida shi ake kawai dora shi ake akan cinya akan gwiwa ba za a ba za a rufe komai daga cikin yatsunsa ba na'am ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما في السجود wa wadu yadaini ala rukubatain sannan kuma yana daga cikin mustahabbai na sallah mutum ya dora hannayensa guda biyu ala rukubataini akan gwiwoyinsa yayi tafriki tsakankanin yatsotsin ya rarraba su ya musu haka da kyau wannan shi ma mustahabbi wani za mu ga cewa idan ya yi ruku'u hannayen shi a wajen cinye cinye sai yake dora su ba akan gwiwoyin yake dorawa ba wani kuma yana sabkowa ƙasa za ku ga wani hal kusan ma yake ma ya faɗi to wannan sunna da mustahabi ne hukuku mafi cika shine dama mutum ya tabbatar da tafin hannayen shi a saman gwiwoyin shi wannan shine abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya karantar da sahabbai a aikace da kuma a faɗance wa wad'uhu ma hadwa udhnayhi da kuma ajjewa hannayen shi guda biyu dabla da kunnayensa au qurbahuma ko kuma kusa da kunnayen shi fi sujudi a lokacin da yayi sujada idan mutum yayi sujada mustahabi ne ya zamanto hannayen shi suna tsakankanin kanshi mun gane da kyau yawwara ko kuma haka kusa da kunnaye kenan ko ya dan ja baya kaɗan ko kuma ya dan sa su gaba daidai da za su zamanto da shi da kan da kanshi duka setin su guda yawwara na'am ومجافاة الرجل في السجود بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه وبين فخذيه ومجافاة الرجل sannan kuma yana daga cikin mustahabbai na sallah wato namiji ya nesantar baina rukubataihi tsakankanin gwiwoyinsa kal ya haɗe su da juna wa baina mirfiqaihi da tsakankanin gwiwoyin hannayensa murafukansa kal ya haɗe su da juna wajen baihi da kuma hankurkurransa kar ya haɗe gwiwoyin hannayen shi da haƙarƙarinsa wa baina fakhidaihi sannan kuma kada ya haɗe wato gwiwoyin kafafuwan shi da kuma cinyoyinsa wannan namiji ba a so yi wannan abu kar ya matse duka ga baki ɗayan shi ya zama to ya ɗan saka kaɗan kamar yadda hadisin malik ibn buhaina Allah ta'ala ya kare yadda da shi wanda yana cikin bukhari da muslim ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya yi sujada wato yana dan rarraba tsakankanin a damtsan shi da kwibinsa da haƙarƙarinsa har da za ka dinga tsinkaya da kyallin hamatarsa haka abdullahi ibn malik ibn buhaina allah ta'ala ya kare yadda da shi wato ya faɗa yana cikin sayar bukhari da muslim hadithin nashi kuma mun karanta shi cikin umdatul ahkam don haka ba a so a matse a yanko ne a guri da mun gane da kyau na'am والتكبير عند شروعه في أفعال الصلاة إلا في تكبيرة القيام من اثنتين فإنه يكبرها بعد ما يستوي قائما والتكبير عند الشروع في أفعال الصلاة سننكم هنا دقتكم مستحبين صلاة yin kabbara inda shuru'i lokacin da mutum zai fara fi afa'ali salati cikin ayyuka na sallah kowane aiki na sallah lokacin da mutum zai fara yin shi daga wannan lokacin zai ɗauki kabbara ba sai bayan ya gama yin wannan aikin ba misali idan mutum zai tafi ruku to lokacin da zai fara silmiya ya tafi ruku zai ce Allahu akbar sai ya tafi ba sai bayan ya dora hannayensa akan gwiwoyinsa ba kai tsaye sannan kuma zai ce Allahu akbar idan zai tafi sujada haka lokacin da yana tsaye zai sirmiya ya tafi a halin sirmiya wata shi zai ce Allahu akbar ba sai bayan ya tafi ya dora goshin shi a ƙasa ba zai yi sujada haka nan kuma lokacin da zai dago daga sujada yana niyyar dagowa zai fara Allahu akbar ya karasa ta a zaune ba sai ya zauna dangalgal ba sannan zai ce Allahu akbar haka in zai tafi sujada ta biyu zai ce Allahu akbar ne bayan ya gama azkar kafin ya je dora goshin shi a ƙasa mun gane da kyau shine at-takbiru da yin kabarbari da yin kabbara inda shuru'i lokacin farawa fi af'alis salati a cikin ayyuka na sallah wannan shi ma mustahabi ne illa fi takbirat al-qiyam mitna taylifa ce dai a cikin kabbara ta mekewa daga raka'a biyu da mutum yayi to fa innahu yukabbiruha haƙiƙa shi yana yin kabbara wannan wanda bayan mutum yayi raka'a ta biyu a sallar azhur ko la'asar ko magriba ko isha'i zai tafi raka'a ta uku to yana yin kabbara irin wannan lokacin ba da ma ya stawi da'iman bayan ya daidaita a tsayacicir mun gane da kyau wato malikiya ita tana da wannan lissafi tsarin idan a raka'a ta uku ce za ka tafi raka'a ta uku ko to lokacin da za ka tashi ba za ka ce allahu akbar ba sai bayan ka daidaita a tsayacicir za ka ce allahu akbar dalili shine saboda malikiya zaman tahiya na farko a wajensu dukkanin shi sunna ne babu farilla ko kada a ciki to karatun fatiha shi kuma menene rukuni ne cikin rukunne na sallah to dama ita kuma yawanci za mu ga cewa dukkan kabbarar da mutum zai in mutum yana tsaye bayan ya gama karatun fatiha da sura zai tafi ruku kenan ya gama wata farilla ce zai tafi wata farilla in zai dago daga ruku'u ya gama wata farilla ce zai je wata farilla in zai tafi sujada ya gama wata farilla zai tafi wata farilla ce to sai zamanto ya dace ya zamanto wannan kabbarar da za a yi shi ba a can ba zai yi ta shi ba a can ba zai yi tauka na bai na zalika kawama to amma idan ya zamanto an samu guri an gama sunna za a tafi farilla to sai ya zamanto wannan kabbarar an jinkirta ta sai bayan an tafi farilla a yi ta mun gane da kyau wannan shine hikimar da suka ce ba za a yi ta ba sai an meke saboda idan aka meke karatun fatiha ne za a yi to karatun fatiha alhadathul asgaru ya talasha fil hadathul akbar sawun giwa ya take na zakara ko na rakumi ake cewa eh tunda da ita sunna ce da tahiya to yanzu kada ya kabbar la a gurin da sai ya meke ya zabi ya tsaya ciccir sannan kuma sai ya ce Allahu akbar to amma ya tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam athar na Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari yana cikin Muslim wa yukabbiru hina yaqumu min ath-thnatayn ba'da al-julus lokacin da Abu Huraira yana bayani dangane da siffar sallar ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ma'aiki yana ya cewa Allahu akbar lokacin da yake tashi daga raka'a biyu da yayi bayan ya gama zama to lokacin yana tashi yana cewa Allahu akbar yake dan haka wato ma tabbata anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aula bil ittiba'i min ghairihi wato dukkan abin da ya tabbata daga ma'aiki ga yanda ma'aiki yake ya fi dacewa sama da abi sama da maganar wani daga cikin malamai duk yanda wani malami zai ka taujihi inda ba wani hadisi bane wanda yake karara yake doke da wannan ma'ana din to lalle abin da ya tabbata cikin sunna ta ma'aiki shine ya dace ga bawan Allah musulmi yayi riko da shi kankan kada ya saki da shi na'am
wa tawarruku fil julusaini wa bayna sajdataini wa hawa an yufdi bi warkihi al-aysari ila al-ardi wa yukhrija rijlaihi jami'an min janibihi al-ayman wa yansiba qadamahu al-yumna wa ba'dina ibhami al-yumna ila al-ardi wayatin yusra to shikenan yana daga cikin mustahabbai na sallah yace wattawarruku fil julusaini da kuma attawarruk shine zama akan duwaiwai zama zama akan duwaiwai na hagun fil julusaini a cikin zaman tahiya guda biyu duka wannan mustahabbi ne wa bainas sajdataini da kuma zama tsakankanin sujadu guda biyu ita malikiya zama ɗaya gare ta zama ne tsakankanin sujadu guda biyu zaman tahiya na farko ne zaman tahiya na ƙarshe ne duka zama ɗaya gare ta shine at-tawarruk ake at-tawarruk shine zama akan duwaiwai na hukum yanda ake yin sa shine ana yin sa mun gane ko irin zaman tahiya na ƙarshe da wanda muke yau wala irin zaman tahiya na ƙarshe da muke wannan shine ake ce shi at-tawarruk saboda malamai sun sun kasu wajen kashi uku a wannan matsala ta abin da ya shafi zama na sallah al'ahnaf malaman hanafiya ga baki ne suna ganin cewa zama tun daga na farko bainar sajdatayni har zuwa zaman tahiya na ƙarshe duka kala ɗaya ake aliftirash ake aliftirash ko shine duk zaman da muke a cikin sallah inda banda tawarruk eh sai kuma banda tawarruk banda al-iqa'a al-iqa'a shine irin wannan zaman al-iqa'a ul ma'mul fi kenan yawwa wannan zaman shi kuma ba a yin shi a zaman tahiya ko zaman tahiya na farko ko zaman tahiya na biyu ba a yin al'ika'awo a cikinsa to aliftira shi kuma shi ne wannan wanda hanafiya suka tafi a kai suna ganin mustahabbi ne kowane zama na sallah da bawa zai iya zamanto irin wannan zaman ne zaman tahiya na farko ne zaman tahiya na ƙarshe ne tsakankanin su da duk guda biyu ne duka haka za a yi mun gane da kyau to amma al'imamu ahmad ibn hanbal da al'imamu shafi'i su kuma suna ganin cewa idan sallah mai raka'a hudu ce mai zaman tahiya biyu ko mai raka a uku ce duka zaman tun daga farko har zuwa zaman da yake tsakankanin sujadu guda biyu na dagowa ta ƙarshe mun gane da kyau duka za a irin wannan zaman ne amma a zaman tahiya ta ƙarshe sai a yi haka mun gane da kyau yawwala to sai kuma inda ya zama to sallar mai raka a biyu ce mai zaman tahiya guda ɗaya ce su ma ya zuga sha bambam ana in sallar mai raka a biyu ce irin sallar asuba ce ko sallar juma'a ko kuma nafila ce mai raka a biyu to wani irin zama mutum zai Mamu Ahmad yana ganin cewa ya buƙa ala al-iftirash zai yi haka ne mun gane amma imamu shafi'i shi kuma yana ganin cewa zai yi a tawarruku ne to ala kulli halin a sallar asuba ce ba za ka iya ganewa mutumin da yake mazhabar al-imamu ahmad ba da imamu abu hanifa saboda dukkaninsu sun manne da juna wajen abin da ya shafi siffar zama tun daga farko har karshe duka zama iri ɗaya ne suke mun gane da kyau wajen faɗar amin da sauransu a nan ne za ka iya bambancewa tsakankanin wanda yake kan mazabar al'imamu ahmad da wanda yake mazabar al'imamu abu hanifa to amma dai ala kulli halin dama mazabar al'imamu ahmad ta fi ƙarfin dalilai sama da sauran mazhabobi duba da cewa shi ne malami na ƙarshe cikin malaman nan na mazhabar guda hudu a lokacinsa sunna ta ma'aiki ta fi yawo a duniya sama da a lokacin sauran malama mun gane da kyau saboda a lokacin zamanto an samu ɗaliban ilimi suna taba zama 'yan bagadada su tafi madina 'yan madina su tafi egypt 'yan kaza su tafi kaza sai ya zamanto suna ta ma'aiki ta yadu a duniya a wannan lokaci amma a lokacin su al'imamu abu hanifa kufa inda yake na a zaune sahabbai na ma'aiki ba kowa ba ne ya zo shi kufa a wannan lokaci sai ya zamanto suna wato ba ta yi yawo sosai ba a wannan lokaci shi yasa sai ya zamanto a bangaren abin da ya shafi ijtihadi a masalar a mazhabar al-Imam Abu Hanifa ya fi kowace mazhaba wajen kiyasi Imam Abu Hanifa ya fi kowa cikin malaman mazhaba din nan yin kiyasi saboda a wannan lokacin ba sunna sosai a wajen su mun gane da kyau to amma al-Imam Malik da ke shi kuma ya zauna a Madina ne ya rayu a cikin sahabbai a cikin tabi'ai wanda suka yi karatu a wajen sahabbai su kuma suka yi karatu a wajen annabi da ya zamanto sunnoni da yawa wanda a wannan lokacin ba su ketara ba waɗansu gurare ma sha limawa malik ya gansu to amma duk yadda ya zamanto ya yi karatu a madina bai je ko ina ba sahabbai na ma'aiki da tabi'ai wanda suke yan madina wanda suka karantar sai ya zamanto akwai abubuwa wanda kuma shi ma bai same su ya saka su cikin mazhabar shi ba mun gane da kyau saboda a wannan lokacin akwai waɗanda suke tabi'ai ne wanda suka bar madina wanda kuma ba su dawo madina ba har allah subhanahu wa ta'ala ya mashi al'imamu malik don haka akwai waɗansu sunna ta ma'aike wanda sun koyu ga al'imamu malik sai zama to mazabar al'imamu shafi tafi ta al'imamu malik yawan dalilai bangaren hadisai kenan shi kuma daga ƙarshe al'imamu ahmad ibn hanbal sai ya danne su duka gabaki da ya shi yana daga cikin malaman karni na uku hijira tana 241 ya rasu da kuma al'imamu malik a al'imamu shafi wanda yake biye da shi 204 al'imamu malik 179 al'imamu abu hanifa 150 daidai shekarar da aka da al'imamu abu hanifa rasu shekarar aka haifa a imamu shafi'i 150 daidai hijira ta ma'aiki tana 150 daidai a shekarar al'imamu abu hanifa rasu a shekarar aka haifi al'imamu shafi'i shi kuma yauwa mun gane da kyau ya ce wa huwa to abinda ake nufi da attawarruk wa huwa shine an yi fudiya bi wa rikihil aisar ya sadar da tubirkarsa ta hagun an yi fudiya saboda yi fudi fili ne mudari an kuma tana daga cikin annawasu an yi fudiya ya sadar bi wa rikihil aisar da ɗuwaiwai ɗinsa na hagun ilal ardi ya sadar da shi zuwa ga ƙasa wa yukhrija rijlaihi jami'an sai ya fitar da kafafuwan shi guda biyun dukkan su baki daya min janibihi al-ayman daga bangaren sa na dama mun gane ce ina ne bangaren dama nan ko to yanda zai shi ne wannan ba su bane kafafuwan to dukkan su aka dai masa shine ya fitar da su daga bangaren shi na dama mun gane da kyau wayan siba qadama hulimuna haka ne sai ya kafa kafarsa ta dama ana shi ne ya kafa ta wa baɗina ibahamil yumna cikin babbar yatsa ta dama nan shi ne cikin babbar yatsa nan ko ilal ardi yawwa nan shi ne ciki nan waje cikin babbar yatsa ta dama ilal ardi yana dab da ƙasa mun gane da kyau wa yuthniyal wa yuthniyal yusra ko sana yutni wa yuthniyal yusra sai ya karkata kafar hagu ita kuma haka zai mata sai ya karkata ta ya lankwasa ta kenan mun gane yawwa to wannan shine at-tawarru yanda ya kawo shi Allah na'am wa yadau khaffaihi ala fakhidaihi
wa yadau kaffaihi sannan kuma sai ya dora tafuffukan shi guda biyu ala fakhidaihi akan cinyoyinsa wannan shine yana daga cikin mustahabbai na sallah mutum ya ɗora hannayen shi guda biyu akan cinyoyinsa a lokacin da yake tsakankanin sujadu guda biyu da kuma lokacin da yake zaman tahiya na'am wata ya murbi salami mafarudi li kulli musallin wa huwa an yushira bi rasihi qubalata wajihi wa tayamana biha qalilan to shikenan yace wata ya murbi salam sannan kuma yana daga cikin mustahabbai na sallah yin bangaren dama kaɗan bisalamil mafrudi da sallama wanda cike abal farbantawa li kulli musallin ga kowane mai sallah mai sallah shi kaɗai ne limami ne mamu ne to sallama ta fita daga sallah ana so ya ɗan damunta ta wa huwa wato abinda ake nufi da attayamun yace shine an yushira bi ra'sihi wato mai sallah yayi nuni da kansa mubalata wajihi saitun fuskar shi shine ya yi nuni da kanshi ɓangaren gabas wa ya taya mana biha ƙalilan sai ya yi ɓangaren dama da ita kaɗan
bi haithu tura safhatu wajihi wan nazaru ila mawdi'i sujudi fi qiyamihi bi haithu tura safhatu wajihi ta yanda za a ga wato fatar huskar shi ta ɓangaren damar wannan shine mustahabi ne wannan ya zamanto in zai ce assalamu alaikum to tun daga assalamu alai duka yana kallon alƙibla zai yi su kafin da mimun shine zai maida su bangaren dama assalamu alaikum da ke malikiya dama bakin da ake tsaya ko assalamu alaikum haka zai na'am wan nazaru ila mawdi'i sujudi fi qiyamihi sannan kuma yana daga cikin mustahabbai na sallah an nazaru ila mawdi'i sujud wato kallo zuwa gurin da mutum zai yi sujada fi qiyamihi a lokacin da yake tsaye idan mutum yana tsaye ba wai gabas zai kalla daidai ba ya kallaci inda zai dora goshin shi yayi sujada idan ya tafi sujada wannan haka zai yi da Allah ya ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram to ma yake alayhi salatu wassalam yace da'a basaraka mawdi'a sujudika ka dora idanka a lokacin da kake tsaye ka dinga kallon gurin da zaka tafi kai sujada ba wai gabas din zaka kalla daidai ba to wannan ita ma mas'ala ce khilafiyya mas'ala ce wanda take ta sabani cikin ta tsakankanin malamai na musulunci akwai wanda suke ganin cewa gabas zaka kalla ba wani zancen ka sa kanka kasa ko kaɗan akwai kuma wanda suke ganin cewa zaka ɗora idan ka ne daidai inda zaka yi sujada na'am ومباشرة الأرض أو ما تنبته بالوجه والكفين
wa mubasharatul ard sannan kuma yana daga cikin mustahabbai na sallah dafa ƙasa rungumar ƙasa au ma tumbituhu ko kuma abin da ƙasa take tsirar da shi bil wajhi da fuska wal kaffaini da tafuffuka wannan shi ma mustahabbi ne idan za mutum zai yi sujada nan inda ya zamanto an shimfiɗe shi da wannan to ya zamanto lokacin da mutum zai yi sujada din ya zamanto ya taɓa wannan da kyau sannan kuma goshin shi shi ma ya taɓa nan din mun gane da kyau wannan shi ma sunna mustahabbi ne na'am wal mashyu ila salati bi waqarin wa sakinatin wal mashyu ila salati da kuma tafiya zuwa ga sallah an dace wal mashyu ila salati da kuma tafiya zuwa ga sallah bi waqarin wato da kamun kai wa sakinatin da nutsuwa idan mutum zai tafi masallaci to ya tafi masallaci da nutsuwa kada ya zamanto yana tafiya fata-fata hatta kalmin shi ya cire yana gudu shi ne kamun kai shi ne daga an ganka an ga nutsuwa a tattare da kai sakina kuma ita ce nutsuwa wanda daga an ganka an san cewa lallewa da masallaci ne zai tafi kada ya zamanto kana tafiya fata-fata kamar irin mutumin da ya kunci irin mutumin da ya kunci na'am fa'tidalu sububi wa tarku tasmiyati fil fariidati
wa atidalus sufuf sannan kuma yana daga cikin mustahabbai na sallah daidaita sahu sahu wannan shi ma mustahabbi ne daidaita sahu sahu lokacin da za a yi sallah ta farilla a daidaita sahu wannan mustahabbi ne inda za a bar daidaita sahu to zai iya zamantowa matsala cikin al'umma shi yasa malamai sun yi magana akan abin da ya shafi daidaita sahu dan suna ganin cewa wajibi ne ma dole ne a tsaye da sahu ba wai sunna bane ko mustahabbi wa tarku tasmiya da kuma barin basmala fil faribati a cikin sallah ta farilla wannan shi ma yana daga cikin mustahabbai na sallah a madabar al-Imam Malik in mutum zai yi sallah ta farilla mustahabbi ne ya fara kawai daga Fatiha saboda magrib yawanci an fi zamantowa 'yan malikiya zalla bangaren musamman Afirka to afirka yawanci kuma a lokacin karatu ana yi ne da riwayan warshu ko riwayan kalun to da warshu da kalun dukkaninsu fatiha farkonta alhamdulillahi rabbil alamin ce bismillah ba ta daga ciki sai za cikin alkurrawa akwai waɗanda suke ganin fatiha farkonta bismillah ce bismillah aya ce daga cikin ayoyi na fatiha akwai waɗanda ba sa ganin aya ce daga cikin ayoyi na fatiha to shi yasa sabani ya haifu tun a wancan lokacin su al-imamu shafi'i da ke su bangaren egypt ne da sauransu suna ganin cewa dole ne fatiha bismillah aya ce daga cikin ayoyinta don haka idan mutum ya bari ba zai iya janyo mai facewar sallarsa to al-imamu malik su kuma da waɗanda suka biyo mazhabar shi daga baya suna ganin cewa fatiha bismillah ba aya bace daga cikin ayoyinta bismillah wani kaso ce na wata aya cikin suratul naml innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim to ala kulli halin sai zaman to akwai sabani tsakankanin malamai wajen yin bismillah to shine inda riwayan warshi mutun yake karatu bismillah ba aya bace daga cikin ayoyi na fatiha idan zai yi karatu da riwayan hafs bismillah aya ce daga cikin ayoyi na fatiha inda zai karanta magariba zai yi karatu na raka'a ta farko da raka'a ta biyu a sallar magariba sai ya bude da basmala mun gane da kyau sai an ji ya bude ya bayyana basmalan nan sai za waɗansu za ku ji suna yin basmala a farkon karatu saboda wannan tunani na abin da ya shafi bangaren masalar rike wato wannan jin na'am والذكر بعد السلام من الصلاة بالأذكار الوادة كقراءة آية الكرسي
والذكر بعد السلام sannan kuma yana daga cikin mustahabbai na sallah ambaton ubangiji subhanahu wata'ala bayan mutum ya sallame kada ya gaugawa ya tashi daga gurin da ya sallah minas salati daga sallah wanda take abalfarbantawa a kan shi bil azkaril warida wato da zikirai waɗanda suka zo su daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce ka gira'ati ayatul kursi kamar karanta ayatul kursi a ga ayatul kursi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce man kara ayatul kursi gura kulle salatin lam yamna'ahu min dukhulil janna illa an yamuta wato dukkan wanda ya karanta ayatul kursi a bayan sallah ta farilla to ba abin da zai hana ya shiga aljanna sai dai mutuwa kawai in kaga bai shiga aljanna ba to bai mutu ba in yana so ya shiga aljanna yayi fatan ya mutu da wuri in lokacin shi yayi na'am wa tasbihi 33 والتحميل ثلاثا وثلاثين والتكبير ثلاثا وثلاثين وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والتسبيح ثلاثا وثلاثين لكم سلك كيوا وبنجي سبحانه وتعالى daga dukkan tawaya so 33 subhanallah subhanallah subhanallah والتحميد da kuma fadar alhamdulillah yabon ubangiji subhanahu wa ta'ala 33 kima so 33 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah والتكبير da kuma girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala 33 so 33 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa khatimil mi'ati bi la ilaha illa Allah da kuma cika ta ɗari ɗin 33 uku so uku za su bada 99 to da rufewa ta ɗari ɗin da faɗar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ba wani abun bautawa bisa ga cancanta illa Allah sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba ya da abokin tarayya lahul mulku mulki wanda yake madawwami mulki wanda yake cikakke na Allah ne walahul hamdu sannan kuma yabo Allah subhanahu wata'ala ne ya cancance shi wa huwa qadirun ala kulli shay'in ubangiji ta'ala ne iko ne akan dukkan komai to sai rufe da wannan saboda shi ma ya tabbata a sunna ta ma'aiki dan kuma irin su astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام irin su karanta kulhuwar lawo a hadin da falaki da nasi da sauran azkar waɗanda suka tabbata shi ke da mutum sai yi su wannan shi ma musu tahabbi ne wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka